إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahad sunna wal jama'a wanda ke ngul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata bakwai ga wata na jumadal ula hijira shekara 442 wanda ya dace da 22 ga watan 12 shekara 2020 yau insha Allah za mu yi darasi na 50 daidai cikin littafin bulogun maram muna da littafin hakam na hafiz bin hajar skalani darasi na 50 za mu insha Allah ganin a ƙarshen kitabun libas da muka yi mun zo ƙarshen karatu na yi alkawalin da sauran matsaloli na kaya ko sutura za mu ce na ce idan mun zo darasi na gaba zan da bayanin to sai kuma da muka zo darasin na gaba kai tsaye sai muka shiga sabon kitab kitabun janayis kin yi ba wannan bayanin wasu yan wasan tuna mini bayan mun kare darasi na hakamun janayiz wanda muka yi bayan wancan na cikin na dawo insha Allah yau kenan sai mu ida bayanin sai mu dasa karatunmu a cikin hakamun janayiz insha Allah bayanin da muka ce mu ida mas'ala eh al-isbal mana sakin tuwa ta ja ƙasa ko ta huce idan sau masala ce wadda sananna ko ta zamanto ma hanyoyin gano ahalu suna da ba ahalu suna ba wanda wasu ma'on lokaci a nan kusan samar shekara 20 dai masalata ta kawo har kusan ƙimban wani sallah ko dai jewa ma wata kalma mara ƙwarin mai aibu game da wanda aka samu wandon shi ya kai kasan idan sau e duk da matsala ce wadda tana cikin ababe na sutura ko musulunci ya kula sutura a wancan zamani daya cikin uwa malamai ya tsananta maganar hata kawo dai na gamba abin da ya wakana wanda wanda bai mance ba za wasu jafar da abdulwahab Allah ya kansa gawa ta musu daga ko da iya daga Abdul Habib kenan shaka Jafar da shaka Abdul Wahab sun zo nan garin a wadin lokacin da ake wannan rigima wanda wanda mai tunawa an yi wa'azi ko alhaji in kan wanda ban ka masa'alar ba tsakanin mu da muka je saman hilin wa'azi na kawo masa'ala idan na so na ka masa'ala a wancan zamani dan irin wani abin aka kawo shi lokaci a cikin gida ko tsakaninku da malamai wani ya riga ya yada magana a waje sai ga ko wani abin da ba a boye shi yasa na kawo mas'ala a cikin jama'a dan abin lokacin nan wutar shi ta tashi gaskiyar magana na kawo mas'ala kuma na so su yi magana su kake magana su jafa da shi shaka jafa da shi da babu sun yi magana kan mas'alar wanda dai haka muka tashi a nan ba ba su ce komi ba ni kuma na kawo tana lokacin nan dan a lokacin nan mas'alar da take wakana akwai maganganu kan mas'alar ta isbal an samu cikin malamai masu magabata suka yi magana isbar inda yake zamantowa haramu inda aka yi girman ka in ba girman ka akwai masu ganin ba laihi bane ba wasu aka samu masu ganin laihi ne sai ganin littattafan da yake nan irin su usaimin cikin ba suna kan aƙidar duk wanda ya ja isbar a talibaniya ciki suna ga duka laihi ne to wannan yasa wasu ke ga cewa magana ma wa akan cewa hir girman kai kamar jahilci ne abinda babu nasi kamar mai wadda shi ma jahili ne shi na kama magana iya cikin maganin magabata ko manya sun suka yi wani maganganun ko da wasu maganganun sun rinjaye su amma akwai maganar ɗaukan wanda ya ce ba haka ba ka ɗauka kamar wani zaɓen Allah ne ko jahilci ne ba haka ba ne bayan wani da ne a cikin zamanin kenan shi ne zan kawo muku nan maganar da shi mai taudila a kan shirin bulugar maram ya kawo maganar kan wannan masa'ala ta maganin malamai a kan isbal shin ko da girman kai ko ba girman kai me maganganun magabata kan wannan magana to kullum san magana ko ba bai tabbatar bai cewa abinda ai riga ya magana kace kamar ka wadi kurin ka aibanta abu shine matsala haka ilimi haka wace ba ilimi ka wadi magana abin da yazo mutum ya dauki abin da ya rinjaya ko karin jayar da guda amma cewa wani bangare idan mutum ya kawo ni a lokacin jahilci ne matsala ce mas'alar da ya kawo anan mas'alar da kawo shi mai mana basan ke da mashin mulkanam taudil hakam sai kawo mas'ala ta isbat sai kawo hadisan da ake magana a kansu ya kawo ruwa da imam bukhari ya kawo musulun ya kawo wani musulun jigo magana sai kawo ruwa cewa man jawa saubahu koyala lam yanzuru la ilaha yawmul qiyamah hadisin farko duk wanda ya ja izarke shi ko tuwar shi dan girman kai Allah bai diba shi gobe kiyama hadisin farko da ya kawo kan mas'alar kenan isbal duk wanda ya ja tuwa don girman kai bai Allah bai ji mace gobe kiyama wannan ruwa bukhari ya kata musulmi kawo ta na biyu ita ma bukhari ya kata musulmi kawo ta wannan ruwaya ta cewa la yanzuru Allah yawmul qiyamati ila man zara zarahu batara na ka magana izar Allah bai dibar gobe kiyama Allah bai diban bawan da ya ja izar kinshi batara dan girman kai lafazin gwada suke nan ko abu kharin tudu ya kawo ruwaya musulun waccan ta abu huraira wannan na abu zar cikin sai musulun shi ma ya kawo duka marfu hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim zuwa karshe a cikin ya kawo al-musbil da mannan da wannan ayal mustakabir magana mai gori da talaka mai girman kai ya kai al-musbil zarahu mai jan izarke shi tunan ka an kaje izar kada ka ko ba ka ba me dalili akai mutunta me je izar kin shi wannan ruwa ita ma musu nakata sai ruwa ta Abu Dawud hadisin Jabir bin Sulaim yace manzala sallallahu alaihi wasallam yace iyyaka wa isbal al-izar fa innaha min al-makhila wa inna lillahi bil makhila ina ma kashe da isbal kenan sakin sutura kasa domin tana daga cikin girman kai Allah bai san girman kai kun ji wannan ko sai ruwaya ta abu ta bukhari ta wanda ibnu makiban labarin cewa anna ababakar siddiq qal ya rasulullah inna izari yastarhi illa an ata'ahada فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل خيلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتي يا رسول الله من الله إن إزاري يسترخي إزاري كينا إيا سبكا قسا illa an ata'ahada sai in ina rike shi ina kula ina kama ina rikewa ma ta ba kasa sai manzala ce mishi innaka lasta mimman yafalu khayla kai bubakar bakka daga cikin masu sa shi dan girman kai mai maganin go su nassan hadisi kan masala sai ruwaya ta bukhari hadisin abu huraira yace ma asfala min al-ka'abain min al-izara fa fi nar abinda yake kasa daga idan sau na ya sai kusan da maka daga naki safan kenan abin da ya huce idan sa na izar a cikin wuta yake sai yake cewa hazihi ghalibatul ahadith wa wardat fil isbal wannan sune mahirin jayin dai hadisai da suka zo kan isbal sai yake cewa wa idza ta'ammala alqari wajada anna ba'daha mutlaqun wa ba'daha muqayyad bi katal khuyala yace idan ka lura da hadisan za ka samu wasu hadisan mai matsalar abinda ba kamata kuma kan al'arusu da zara mai sai suka mai jan stowa shi ba ce ba girman kai kuma girman kai shi mana yayi da lakin kurin maganar izara kurin ba a ka kaidin ba yin izara kin akan mi kurin an ce ji izara sakin izara a shi mana shi shi da kalmar mutlaq kenan shi ne mutlaq za ka samu wasu wayoyin mutlaqin hadisin wa ba ta muqayyad wani kuma an kayyade isbalikin da kasar da koyala in an yi ne da girman kai ne girman kai sai ke cewa wal qa'idatul usuliyya hiya hamal al mutlaq al muqayyad al muqayyad qa'ida ta usul fiqh ƙa'idar usuliya ce shine ana ɗaukar mutalak akan muqayyad me ma yake ni inda a zan misali na magana ko mai sakin zarkin shi ko a musulmi da zarahu aba ce akan mene ko to kenan aka wani an ana alai talaki ya kawo dan kaza ken dole a ɗauki wannan da aka kai da dan kaza wannan kaza kin aka dan shi shine muqayyad ina ka zaro magana biyu sun zo ya dauki wanda aka kayyade tunda ana yi bayani can ba bayanin komai na an ce dan girman kai kinan qaida usul fiqh ya dauki wannan kinan girman kan shine illa nace qaida usuliya sai magana sai ce fa yakunu allazi lam yudkhil khayla ghayr dakhil fil wa'id akan wannan magana wanda ya saki izarki shi ba dan girman kai ba bai cikin wa'idin na azaba da aka wuce allazi yaqtadi tahrim al-isbal abinda yake hukumta haramta isbal kinan girman kan waliza dalilin wannan fa'inta ko wannan maganar qadar imamu nawawi fi sharh muslim ma yati ga maganar imamu nawawi cikin sharh muslim imamu imamu nawawi ke cewa ya fatar wannan hadisi na muslim da ya kawo yace wa amma qawluhu al-musbil izarahu da da kawo cikin wanda an dalabe su magana ko kiyama ko fiji basu da aka ce al-musbil izarahu yace fa ma'anahu yace imamu nawawi ma'anar maganar al-mukhi lahu ajaru lahu khuyala wanda ya sake shi iyayen shi dan girman kai haka imamu nawawi ya faɗa wa hada yukhassis umumul musbil izarahu wannan kaidin dokar shi dan girman kai yana kebance magana da aka ta isbal kenan akan girman kai inji imamu nawawi yace wa dullu ala anna al murad bil wa'id wannan iya karantar da mu abinda ake da wannan wa'idi na azaba man jarrahu khuyla wanda ya saki izarkin shi dan girman kai wa qad rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika li abubakar ya abubakar siddiq radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rangume na yin haka ga abubakar siddiq yace mishi lasta minhum bakka cikin wannan masu idan girman kai kina illa girman kai ce ce wa idza ana mawan nawi ne yace idza kana jaruhu da gairu khula dan an ja shi kenan ba dan girman kai ba da cikin wannan magana sai yake cewa wa zawa wa zawahirul ahadith fi taqayidi bil jar khula yace aka da zahirin hadisan suka zo suna kayyade iza musu isbal dan niyyar girman kai ta dullu anna taharim makhasusun bil khuyla wannan magana tana shiryatawa akan haramta isbalakin akan girman in ainihin girman kai ne wa hakaza nasu shafi'i ala hada al farq kama zakarna wannan magana ta imamu nawawi haka imamu shafi'i ke bayani kanta kan mana ko bangaren wannan ya ce wa amma ƙadarar mustahab fi ma yin zule ilai tsarfin kamis wal izar funisuf saƙain wal ja'iz bila karati da ka'abain magana ta gwalgwadon me mustahabi da aka yi so wanda ya yi iya isabka har ya zuwa ramin kwabri amma an halitta kuma ba karhanci wannan duka magana ce akwai wani bangaren har ya zuwa idan saunin ba matsala inda aka san kiran matsalar da manganin in ya huce idan sauni fi ma nazar an ka'abain fa huwa mamnu wannan shine mamnu kan wannan magana fa in kana khuyla fa huwa mamnu man at-tahrim in dan girman kai ne shine hani na haramci wa illa fa muni fa muni fa muni tanzih in ko haka ne dan saka kiya da abin da ya gina kenan a bar sai yake cewa wa amma al-ahadith al-mutalaqa hadisai da suka zo ba su yi ba kaidi da maganar girman kai kun saka asbal bi anna suka ce bi anna mata talaka abaina fa finnar da abin da kasan idan sau a wuta yake fal muradu biha abin nihi da wannan hadisai ma kan li khuyla in aka yi dan girman kai li annahu mutlaq domin wannan hadisin suka zo kan wannan mutlaqi ne ba ci ba babu gina ai tsaraki magana ce din da mutlaqi ne kenan fa wajaba hamlu ala al-muqayyid dole a dauki kan wancan kaidin aka yi in dan girman kai yace dan haka kun shi ce in ta kalamin imam nauyi ka haka ya kare cikin shirin musulun sai yake cewa wa ba'adun wasu malamai na ga la yarawna hamal mutlaq ahadith isbat ala muqayyidiha suna ga anan ba wurin yin hakan bane ba na sa mutlaq al mutlaq muqayyid akan mutlaq yace wa inna ma ja'alu hada min bab al ikhtilaf sabab wal hukm fi dalilain suna ganin ai mas'alar ba guda bace ba sababin isbalakin daban ne wa idan akan haka tun daban-daban ne fala yi umar a hadi ma al'akar a nan ba a ɗaukar ɗaya a cikin da an yi talatin an yi ƙaidi a ɗauki mu ƙaidacin nan ba haka ba ne ba zalika li annal wa'ida fi man jara sauran koyala wa'idin da aka ma mai ja don girman kai huwa annan la la yanzuru ilayhi allah bai dibar shi nazar rahmatin wa adafin allah mai diba ta rama da jin kai wa amal wa'id anzal anzal liman fi man anzal sawbai sawbai an ka'abai annan nara lahuma wa'idin da aka ma wanda ya sarki izar kishi kadar idan sau wannan cewa an nara lahuma wa haduma wuta aka ce kurin ba ce duba ba aka ce fal ubatu amatan uba kuwa ta gama kowa da kowa duk wanda ya sa kasa da idan sau magana kenan wal uqubatu thaniya juz'iyya ta biyu ga wata aka magana kan kamar juzu'iya kenan kan bangaren dan girman kai wannan kuma in dai an ja kurin idan saukur a wuta sai ke cewa ko kazalika sabab mukhtalif fi ma to sababin da ya kawo kenan akwai sabani fa ahadu ma jara zara khayla daya wanda ya ja dan girman kai shine ba a dibar shi ba a magana gobe kiyama wasani na biyu an zalahu ila asfal min kabi bila khayla na biyu ya sabakar da zarke shi kada idan sau ba da girman kai ba kowa azaba shi daban to su manganin magabata kan magana da ya kare shi mai tawzil akam yace wa hadha alqawlu ahwat wannan magana ta cewa kowanne kin ba kyau inda girman kai shine ba a ji ba ba ma zama gobe kiyama ko ba girman kasa da idan sau alaihi ne ta yi dacewa don gudun shiga cikin laifi ya ce wa ammar ƙaunin awwal amma magana ta harko ta cewa ana nihin akan inda girman kai ne akan haka ya zo za a ɗauki ke na mutu akan muƙayyar fa huwa a sa'umin hada dalili ta ɓangaren dalili shi inganci ba ɓangaren dalili ta cewa inda girman kai ne ɓangaren ta shi ya ƙayi a ɓangaren dalili wa ajiyar min hata ta'asir kuma jin usulu fiqh shi ya zama kyawun kawo hujja hanyar dalilai ta yi magana magabata ko a takaice a tayin da jibar shaɗa sari suke sanin misali bukari da aka haka suka yi magana su inda ne girman kai ne yan wani magana na yi ta a jimlice kin irin wannan masa'aloli da su kai ba a tare haka ka neman kawo ta wani ko shaɓe cikin alisun na shi ne magana kenan magana da muke magana kenan ba dan ba muna goyon bayan mu a jaba ne a saka a dan yanzu ya zama wasu shi'ari ne mana a gane ahalin sunna wanda ya daga wanda shi kada idan sau an ganga iya kana ja ya ce ba su zama to shi matsala hudda mutum daga cikin ahalin sunna dan dan wannan shi ta kasa din da abin da ya yin kullum in wani masaudin kullum sun zo kaka shiga cikin da ke da rigima me matsala idan ka dage me zai cutar da kai kun balle ya zama to shi'arin na ahalin sunna ga ahalin sunna da ba shi ba ta wannan bangaren amma zahawa kan abun gaskiya ne mutum mutum da la'ayi sunna dan ya kasa idan sau sai matsala ce kuma cewa wayan da kama kama wajen hirki ne masu cewa kaza kaza wajen hirki ne wannan ma magana mace ba ga masu magana wa sai ma nawawi ne sai ma mai shafi sai ma askalani askalani kai wannan maganganu malamai manyan malamai suke yawan fahimtar cewa in ba girman kai musu kawo hujjoji ga abin da aka bada da hujjojin hadisai kan masala kenan irin wannan abun illa akwai ruwa ta shahara ita take ƙara matsala ma ruwa cewa annabi ya ga wani izar ya salla ka ce kake arwallar sallah kenan wannan ya hukunta bai salla kun babu arwallar to me kama me kama arwallar da magana izar to dama ruwa kuma dama ruwa ba ta inganci hadisin bai inganci bai inganta wanda ya kawo magana wa annabi ya ce mutum ya sake waya kashi da izar ya ce kaje ka sake arwallar sallah to me kama arwallar izar dan kun ruwa ba ta inganci to wannan iya cikin masu sa zahir abun ita kan ka isbal lama an yama sallah akwai ta sai ka sallah matsala kan sallah ka wani shi ne matsala wannan wani ambatis ne saboda a wancan zamanin ma don dai mutum irin wani abu mai saɓani in ya zo kullum ka ba mutane uziri gwanda ka dabi ciyo kan hanyar mutum ta hanyar dangana da shiga ɓangaren ka ce ga abin da ya rinjaye ta ɓangaren da gaza ya yi kuma kuɗa ya yi lahiya da yin shi da kun ya lahiya amma kakka neman kuɗa mutum da cin alu sunna don ka ganci haka nan gaskiyar magana wallawa alam sai mu ci gaba karatu insha Allah sai karatunmu na yau insha Allah dan kwayon zai yi ga kuma da kamar wani abu ne kun kamar wani bukaci da Allah ya bayani fata fata ga abin sun kirki har ba ta zama malamai ga abin kamar wani abu ne kawai kamar ka Allah an ga ce akwai magana masu ganin sai da girman kai ne shi ba wani manyan malamai maka bata abu da ka nutsi kanshi baka iya zawa ka rike magana kan idan mutane kuma ka ce wannan magana kamar wani jahili ne bayan masu magana kai sai ka ilimi duk ilimin ka shi ne kuma yin magana gaskiya yana abu a banza hawa kansu da kada rinjayar da kaza shi ya yi shi ya lafiya wannan ka huta ka kubuta kuma ya balle an zai zama wani hanya ce mata gano halin sunna magana amma ba cewa ba ka yi ɗanin hudu mutum daga layin halin sunna tun ga ganshi wanda shi ya huce na sau lakuran kullum mu yi abin da yi abin da ba matsala kan shi za mu tashi insha Allah bayani kan muna cikin akamul jana'iz mun zo bayani na wani bawan Allah da ya haɗo a hilan arfa Allah mai cikawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa kafinuhu fi thawbayn ku wanke shi da ruwa da magariya kuma yi lakawani cikin tuhashi ta harami da lakawani biyu aka riye shi wannan iya karantar da mu ta da kawani abin da yi uku ne amma da biyu ma ana iya riye mutum wannan abin da babu sharadi cewa dole sai uku uku shine kamala akan bangaren lakawani yanzu mu tashi yanzu ina ga wani ashe ne ko? to ganin akwai zami darasi ne na minti 40 ko da ɗaya haka saboda akwai zamu gama ibada aikace na ɓangaren wanka na gawa kenan darasi muka yi mai ɗoga muka yi minti 40 haka mana shara وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا فقط عائشة رضي الله عنها كبار الأبار cewa lokacin da muka so wanki manzon sallallahu alaihi wasallam sai masu wanki suka ce wallahi ba mu sani ba suna shawara me ma'ana nujarid tajarid ma zamu wa zamu hudda manzon Allah kaya gaba daya kuma ne shi almaran kada kan mai tsarara hudda kaya gaba daya kamar nujarid da mutana kamar da muke wa farma tattun mu tsarara hudda kaya gaba daya ko kuwa ya zabi suna shawara ya za su yi da kayan shi to wannan me ya kawo wannan magana ba tare da ya kawo sauran abin da yake cikin hadisi nan magana cewa maganar wanka manzala mai wanka kuma wanka iya daga cikin abin da yake sharaɗi na ƙa'ida duk da jamhur wajibi ne wa gawa wanka da malikiyar suna ta suna ne goma safi kenan kuma a na abin da ya wakana suna cikin wannan shawara ne sai zai wani sauti ya ce fi saubi ku wanke shi a cikin tuhar shi abinda ya tabbata su lana da manu ba musamman waye wani magana abinda ya inganta bangaren ruwaya ba su san ba ba su gani ba ba su san ba waye ya wannan magana ta kuwanke shi da wata ruwaya ta suna cikin shawarar sun su kama kama da gingedi muna dan gengi mun dan gengi da kadan mu da wannan sautin kuma sai ba musamman ba waye mai magana abun da bai inganta ba ya shahara cikin mutane wai sai ce ni na khadiru wai waye mai magana wani ne annaba khadiru nazo nazo nazo jana'iza ne wai ce musu yazo jana'iza na khadiru wannan ba gaskiya bane ba tabbata ba wannan shi na waka da shi dan waka ta shahara ta wani dan gane ne wanda ya waka wannan kurin suka ce ba su san ba waye mai magana shikenan suka zuba ruwa a saman jikin shi suka mai wanka kayan shi ya jikin shi akai waka sai wa an umma atiya wannan dai ruwaya ta inganta duk da nan ce rawu ahmad wa abu dawud da ruwaya ta tabbata kan haka wa an umma atiya radiyallahu anha qalat دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شاء من كافور فلما فرغنا آذناه آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه متفق عليه وفي رواية ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وفي لفظ البخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها wannan ruwa duka bukhari kata musulman ka ummu atiya radiyallahu anha take bada labarin cewa dakhala alaina nabi sallallahu alaihi wasallam wa nan nughassil ibnata nan manzo Allah ya shigo wajen mu muna cikin wanke da shi na ce Zainab ce muna cikin wanke ta ya shigo fa qala yake ce musu irsunaha talata ku wanke ta so uku aw khamsan ko so biyar aw akthar min zalik ko ma sama da haka in ra'aytuna zalik in kun muna mana kuna bukatar haka ke tun daga shi dai wata mutuli uku biyar bakwai zuwa sama dai amma ya zama mutuli ne in kuna idan akwai musamman lahiya ya misali ya jima ba shi da lahiya ya dauda ko irin misali na aksidin misali jini ya bata jikin wani abu da aka bukata iya bukata ƙara wankewa ana iya amma a yi wuturi uku ne biyar ne bakwai ne tara ne ya zama to da wuturi ya ce amma wannan wankan da za a yi za a yi shi bi ma'in wasidir za a yi wankan da ruwa da magariya kuma ta yanzu da sabili waje an na fil akhirta kafuran a sa kafu nau'in turare ne a ruwan ƙarshe shin ce kafur ko ce a shi min kafur din da magana guda ce dai wani abu daga cikin turaren kafur haka suka yi falamma faragana adanna da muka kare muka sanar da shi mun kare shin azanna fa'alqa ilaina hiqawu sai mai ko mana alhiqawu tuha wadda take bin asalin jikin da take ga jikin gamsar yawa a insan misali inda wando wani sawan a saman shi duk tuwa take gangan take asalin daga izar ne alhiqawu asalin abin da ne izar ne yake kiran kenan izar ce shi sai mai ko mana izar ce shi da ya goma izar ce shi sai ta ashirna ha iyahu ku sa shi shine yake taba gangan jikinta sai ya tabbata ba wani sabani tabarruki da jikin annabi sallama ko da abu da taba shi ana tabarruki da shi annabi sallama ko wani abu duk abu da taba shi ana tabarruki wani ya tabbata a sunna illa shine a wasu suke ga ana iya suna ma shehunan su an kai magana sai an wa manzon Allah sai ka ce ta ba ma Abubakar ba ta ma Umar ba ba sahabin da aka ba annabi sallama ba wani sahabi mai daraja da aka yi tabarruki da jikin shi da ba sabai ba bayan annabi sallama manzon ne kadai aka ma haka wannan shi ne abinda ta bata na magana kayan shi ana yi ta misali gashin shi ana aikin hajji araba sauransu kuma gama yadda irin abinda ya kan hudebiya na maganar da suka zo suna kokowa akan me shi yi tauhima ya waro to ka shawa cikin ka duk da wannan hanci na hudebiya kamar da busa ke cewa busa alhoyin yake cewa wannan na hudebiya sabai sun yi ganin halitta a matsayin abin da suka yi don su ƙara ba ƙwarai shawa tsoro an turo wakilin ƙwarishawa sulun hudebiya sai ya kai da matsala ta zama an yi tuhi suke wuri da tukun shawa cikinka su gani ba a gaba wasa bane ba ya kai da suke wani suke salama ai shi ne ta ya koma ya ce ma ƙwarishawa na huto daga wajen muhammad ya ce ni ya ce na shiga hadar na jashi ta kisara ta kaisar cola bin taɓa gaba mutanen suke girmama shugabansu irin wani mutane suke girma Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin ya kai gaya ce wallahi ku hankali wani mutane ba bare shi ku yi tsakan wallahi wani ba ta bare shi ko an tsira yana iya wannan kwaya abin ya bai tsoro kuma zuke mishi wannan to a takaice da annabi sallallahu alaihi wasallam an nemi mana an tabaruki ganga jiki shi wani abu ne tabbatacce amma bayan shi babu wanda aka wa ba wanda ake da nashi wannan su ne 'yan gargajiya 'yan bid'a suke wa shehunansu in sun yi wanka ana shan ruwan ko in suka aka musu arziki yana raba gashi yadda ake wannan sazan duk wannan lashe da mude kun ba hanya bace ta kware tace kenan yace ashirna ya kusa mata wannan izar kinawa a tuwa ta farko a jikinta muttafaqun alaihi wannan ruwaya bukhari ya kata muslim ya kawo ta ta tabbacin yin maka ta yin ma'ana maka cewa sa mata wannan tuwa ta shi zarkin shi a jikinta kuma an yi wanka da sabili da ruwa da sabili in ce muka wani cikin hudu da makaranta sati da ya gabata kenan abu mai tsarki bai ɗauke ingancin ruwa da an sa sabili a cikin ruwa in dai ba an taɓa ruwan sabili ko dan sa sabili a cikin ruwa ko da za a yi shi ko kamshin shi wani abu in dai mai tsarki na cikin ruwa inda jamhur bai ɗauke ingancin ruwa iyanan tsahirin mutahir da gairi magana mai kan kenan ya ce wata ruwa ta imam bukhari sai ta musu ibda'ana bi mayaminiha wa madil wudumina ko hara wankewa damarta za hara wanke dama kuma wuraren alwala an an zo wankan gawa a hara wanke dama kuma a damar a hara wanke wuraren alwala kayan a shiga sauran wurare wannan shine wanda kalli bayani na maka na ibada aikace na kan wankan gawa mun hara da hannu da kaza da kaza sai wannan tsohon mai wankin gawar sai ta yi ai ya fara wanke farji ba wanke ba ce wannan ba kai wani wankai kai ma mai wanka da ita ka wanke farji malamai suna wannan magana wajen karka taba al'aura ka bayan ka kare kana cikin wanka shi suka ce a fara wanke farji a cikin wanka don gudun taba shi a lokacin wanka amma shi annabi ce a fara daga dama kurin kuma fara kuma a dama mace a fara wanke wuraren alwala ba ce a fara wanke farji ba dan shi ba shi ke wankan mu balle a ce a rata ba shi shi wanda mutum shi yana tsohon yankin gawai haka da ke ce mini ta ai ba ku fara wanke ba na ce a kyalin mai kawo sunna za mu yanzu ba wani ba ba kenan wannan ake fara wankewa wannan al'awar an zo wanke ake wanke ta lokacin aka zo wankan jiki ana ake wanke ake wanke mai tsaron cikin ya ci gaba kwarin an zo sauran wanka ba ma na mutuwa ba haka ma na me ake cewa na ajanaba ma haka kana iya zuwa kun har wanke daga sama kun ka wanke kasa yayi ba ma na mutuwa ba har ma na damiran da ba ba ba da kan kana zuwa ka fara wanka kun daga sama kun ka wanke kun ka wanke kasa in ka zo wankewa ka wanke al'aura ka huce gurin ba da ba da sai mara ita ba illa wancan magana da ake zuwa ake kauce ta ba al'aura mas'ala ta ba al'aura da al'aura shine ko ake magana to ka dauka ma ta warware to shi dai wanka iya nan ko da misali mutum ya fara wanka sai wutsari ya zubo ko mu shirya kaga nan ko ka fara wanka wutsari ya zubo sai kai wutsari wanka baka koma baya a rulati babu sai ka ci gaba da wankanka wanka iya na a wurin shi an kare ya sabuwar wallakur to kenan ganin ma mai ganin aure ta taurori an taba al'aura taba al'aura sai ka cika wankan janaba iya nan arwala ta za a sake daga baya akan ganin mai sake arwala an taba al'aura a wajen gasashin abu ne mai sabani a kan shi to yanzu dai a wannan wurare za a fara wanki dama kuma dama ma a fara wanki kuma wuraren arwala za a fara wankewa sun za a yi wanka na gawa haka wanke wuraren arwala yanzu sai a wanke kai kuma a wanke a kasa a wanke ko ina dama daban gaba daya wannan insha Allah kenan tunda za mu sa ibada aikace kenan mutum zai gani an zo wajen wankan zai gani muka aikace insha Allah
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنوا إن شاء الله زامي صفر صلى تقاوى أعيكتي إن شاء الله ganin kamar yadda aka ajiye gawa ga ta gabanmu kala biyu ce akwai ta mata akwai ta maza idan namiji ne liman kamar wannan namiji zai tsaya a daidai kirjin shi ko kafaɗin shi idan mace ce zai tsaya a tsakiyarta kamar da ya zo a cikin suna tabbatatta idan gawa ta yake biyu uku abin da yake gaba za a sa su ne zuwa alƙibla a sa an maza da mata ne za a sa namiji a gaba mata zuwa gaba haka ake in babba ne namiji yaro babba a gaba kuma yaro zuwa ƙibla haka ake jerawa yake da gemin za a dawa ta namiji za mu tsaya a kusan kahudin shi haka zan yi kabbara ta shiga sallar gawa in ɗaga hannu amma mamu ɗaga hannu guda suke ba a ɗaga hannu a kawai ta kabbara kabbara hudu zami kabbara ta farko makaranta fatiha da sura kamar da ya tabbata kabbara ta biyu muwa annabi salati kabbara ta uku addu'o'i iri biyu sun tabbata ba iri biyu ba za mu kawo addu'a iri biyu wanda za mu yi ta a cikin kowace kabbara guda biyun a yi nan ɗaya nan ɗaya amma ko da ɗaya ka ɗauka ta yi yanzu kenan bayan gashi mun sa mun kalli alƙibla ga gawa a gaba za mu yi allahu akbar zan bayyana karatu saboda dan karantarwa ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين in ina so ina ya ƙara sura misali bismillah misali قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد wannan cikin kabbara ta harko ne bayan na ƙare fatiha da sura kuma sai in ce Allahu Akbar sai in karanta Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما سيمشي الله أكبر اللهم كثير له وارحمه وعافيه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وأدخله الجنة وقه عذاب القبر وعذاب النار wannan ɗaya cikin addu'o'i sai kuma in ce Allahu akbar sai in kawo nau'i na biyu Allahumma ghafir li hayy Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa untana wa kabirana wa saghirana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi alayhi salam ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده wannan adda iri ta bi kenan sai kalma ta assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yanda ake a sallah haka ake in ma sallama guda in ma sallama biyu wannan shine sabba sallar gawa ta kare santiyaba min tuqa tajarata iqriyanan walau kana kasiya ولو كانت الدنيا تدوم لآلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي yake cewa ɗan adam in har baka yi tuha ba ta tsoron Allah baka da tuha ta tsoron Allah ya ta duniya kurin ta kaya a sa kaya masu ado a kwalliya baka tsoron Allah to wannan tuha za a ma zur za a ɗauke ta eh a samu da kawai ba kwanar da shi ya ce yadda ku tuna mutum ya lissayi inda har duniyar wannan za a bar wani dangatanci ya dawama da manzana salama da har abu da bai mutuwa ya ce amma ce duniya za ta kare ni'imar duniya za ta kare kun so gobe so ba amma abin da ka aikata na zunubai saɓan allah iya nan kamar yadda ka yi shi dan wannan shine darasi kula ce maganar mutuwa me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya magana cewa wane ne mahi hankali mahi wayo a cikin musulmi ai ce wanda ya yawan tuna mutuwa kuma yawa mutuwa tattali kenan ba kuma tuna mutuwa kuka ba a ce wanda yake yi tattali kuma yake tuna mutuwar kuma yake yawa wannan mutuwa tattali kenan wa wannan abu ne kamar yanzu ne ba gobe ma zai zaman to ni ne ko kai ne za mu wani abin da muka yi na maganar wanka ga kana a yadda ba motsi ba komi sai an juya sai an juya ko matsayinka kowa sai zuwa haka sai an tuɗe duk abin da ka sa na kaya masu tsada sai an tuɗe
zobe ba bar maka zobe ban ba bar maka balle magana wata mantar ba a bar ma komai yanda ka zo duniya haka za ka koma ba komai don inwa kake ba abin da zai bi ka hatta zobe da dukiyar na alamakin kewa da wata mamaci ya tada abu uku abu kuke bin mace abu kuke bin ka abu kuke suke bin mace ya ce abu uku in ya bi ka biyu za su dawo ɗaya tare da kai ya ce idan suka bi ka mene ya ce da da dangi dukiya aikinka da dukiya da dangi ana taka ƙasa sun ƙare aikinka shine hal abada tare da kai ta yi wace babu wawa a duniya wanda zai rudu da mutane wai ka inyi kaza kana kallon saɓa Allah ka saɓa Allah wai da abu dan dangi da abu ka zama ka tsane ka haba dan Allah taimake mu kuma lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sai yace wa fi lafazin a wannan lafazin Imam Bukhari yace fa dafarna sha'araha mun kitsa gashin ba da gashin a yadda aka sarki to ba bace ba aka buyaya ba gyara kamun uku aka mata mun mun mata mun kitsa kanta kitsawa kulli uku kenan gashi mai tsawo gashin su mai tsawo ne kenan haka mai kamun uku shi ne salatu kurun kenan kamun uku fa'alƙaina halafa sai muka jeho gashin a bayanta ke da sauran wanda ke zubowa a bayanta aka bar shi haka aka mata nan da yake na takaice ya ambata maka wani abu daga cikin siffa ta wankan gawa in wa kuma ta mas'ala ta maganar duk da nan shi bai kashi ba mas'ala ta mai muhimmanci ta maganar wankan gawa iya da muhimmanci wanda Allah sa wankan gawa abu ne mai ladan gaske kuma da kauce ma faɗin in ka ga wani abu a cikin mamaci garka hudu ai wani a shi kaza kaza gare shi wani ai na wanki shi ne kaza ya yi kaza ko ya canza kaza ko ya kaza wannan bai dace ba laihi ne kuma kamar cikin akamu da zan labani shi ne kawo wannan cikin akamu da ya kawo na cewa duk wanda ya kula da wanke gawa kwarai akwai lada mai girma amma da sharaɗi ya ce sharaɗin harko ya zamanto kame sutura ka suturce shi ya kawo ruwaya cewa nasar ya ce man gasala musulman man gasala musulman fakata ma'alai ya gafara lahu lahu arba'in marra gafara lahu lahu arba'in marra duk wanda ya wanke mamaci ya mai sutura in ga wani abin aibu a jikin shi ka ɓoye baka waɗi ba allah zai gafarta maka girki gudu ana hudun ganin zama gafara kai mace kai zama gafara arba'in akan wannan aiki da kai na suturce musulmi ya ce wa ma hafara lahu fa ajannahu ajra alayka ajr maskan askanu iya yawmul qiyama kaji kuma masu gidan kabari amma ba da kudi ba ba sai kyauta yace duk wanda ya gina matacce kaji da kabari ko duk wanda ya gina matacce kabari Allah zai baka ladan kaman kawo mutum gida har tashi kiyama kaji ladan binin ka tsawo ginin kabari awa wa man kafanahu wanda yawa mamaci likawani kinan ka sa mai likawani ka sa mai likawani ka sahu Allah yawmul qiyamati min sundusin fasarat aljanna Allah Allah ya sama kayan alhari na aljanna dalilin ka sa musulmi likawani kabar fadala ce mai girma shi shine sharadi na farko na biyu kai dan Allah kuran da wankewan ba dan a biya ka ba da huramun ba dan a biya ka ba da kawarin ba dan kun dan Allah kun ka mishi shi na ki baka wannan lada kenan ga wannan kowa ce ta neman lada babba sai eh yasan shago sai ce wa na Aisha radiyallahu anha qalat كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيد سحولية من كرثف ليس فيها قميص ولا عمامة متفق عليه عائشة رضي الله عنها كبار labarin cewa an wa manzan salasalama da kawani cikin fitilata a sababin bidin a cikin tuwa fara uku sahuliya ta sahul ma'ana ta garin sahul sahul ka tsaye gari na tsaye kuma na kace ɗan gana ko ɗan cana ɗan cana ko ɗan shi ne magana kenan kenan a na yake cewa garin da aka dangana inda ake kawo irin tuwa ce kenan sahuliya kenan tuwa uku fara yan sahuliya kuma kurista kuma an yi ta daga abdiga lissa fiye amma a ukun da aka yi ba a ce babu riga da rawani kurin tuwa uku ce daidai a sa wannan alika wannan uku aka mishi kurin ba wani riga da rawani amma wasu da hada gibita wasu hada gibita da izar haka ci ba da mu haka suke yanzu ya da tarata yanzu ya an tare kenan uku aka mai tuwa kun da kawai uku babu wata riga babu rawani mutafakun alai ya sake da kanta da kai siffar da kawai kuma na kama albani na mawalla iya hudu cewa wannan siffa ta da kawai han mata ruwayarwa mata da kawai biyar ta bai inganta ba hadisin da ya kawo magana da kawai biyar wasu masu ha bakwai duka bai inganta ba da wasu na cewa maza biyar mata bakwai sai abin ya yawa ko da abin da dai ake so kurin tuwa masu tsabarar na magana zama ga jago dogaye manya kurin a sa wannan abin kita a sa wannan haka yin uku kurin a kulle kurin bukata ta biya wannan ruwa ya bukari kata musulmi ya kawo ta wa an ibn umar to gari mun to kenan a bayanin da yake yanzu na ganin muna da to a takaice dai makaranta hadisin ibn umar lokacin bai ba mu dama ganin muna so mu sa ibada aikace kin za mu tsaya nan insha Allah da fatar Allah sa amfani da abin da aka yi na bayani kan maganar tuha maganar da kawani maganar wanka duka Allah taimake mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته